اتقوا ربكم الله تعالى وأطيئوه وعظموا نعمه وشكره واجتهدوا في طاعته واعلموا أنكم لن تهصوه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون أيها المؤمنون لا يكفى أنكم على هذا الشهر العظيم وهو شهر رمضان المبارك وفقنا الله للتقرب إليه فيه بما يحبه ويرضى وعشرنا في زمرة الصادقين أئمة المتقين فإنه كريم رؤوف رحيم عباد الله روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال آتاكم رمضان شهر مبارك يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط خطاياه ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم الملائكة ألا فاتقوا الله عباد الله وحدث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فقال كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من الشعبان فقال يا أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من كسال الخير كان كمن أدى فريضة ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواسة وشهر يزاد فيه الرزق من فطر فيه سائما كان مغفرة للذنوب وعتق رقبة من الناس وكان له مثل عجره من غير أن ينقص من عجره شيئا قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر فيه الصائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله تبارك وتعالى هذا الثواب لمن فطر سائما على مذقة اللبن أو تمرة أو شربة ماء ومن سقى صائما سقاه الله عز وجل من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فاستكثروا, فاستكثروا فيه من أربع كفال قفلتين ترضون بما ربكم وقفلتين لا, لا, غني لا, لا غني بكم عنهما أما قفلتين اللتين ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله واستغفرونه وأما كفلتين اللتان لا تغنى بكم عنهما وتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار أيها المؤمنون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل كما ثبت عنه أنه قال الصيام جنة فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفض ولا يسكب فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني سائم واشتد في ضر- في ضرورية الحفظ الصيام على أن ينقص أجر الصائم أو يفسده حتى قال من لم يدعو قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدعو طعامه وشرابه قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمعصم ودع العزى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سا- معاشر المؤمنين هكذا تت- هكذا تحدد هذه الآثار ما ينبغي أن يكون عليه السلوك المؤمن الصائم في رمضان وهي أولا أن الواجب على المؤمن صيام النهار مستعينا على ذلك بوجهه السهور مستعينا على ذلك بوجبة السهور قبيل طلوع الفجر فإن السهور بركة ولا يسمى الطعام سهورا إلا إذا كان وقت السهور مع الحرص على التعجيل الفطر إذا تحقق الغروب فإنه لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر وأخروا السهور ثانيا البعد عن كل ما من شأنه أن يجري أن يجرع الصيام أو يفسده من الفاحش من الفاحش الأقوال ومحرم الأعمال وأنواع المفطرات والمواصل الموصلة إلى ذلك ثالثا قيام ما تيسر من الليل ولا صيام صيام الت- ولا صيام صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف وكذلك يقوم ما تيسر له من آخر الليل وليستعين على ذلك بنوم بنوم, بنوم قيلولة أو ما يتيسر من النهار رابعا الحذر من سهر الليل على غير الطاعة فإنه ينزع البركة الوقت ويفوت الخير ويجري إلى وقوع في المآسي عباد الله خامسا وآخرا إمارة الوقت بالجليل الطاعات وعظيم القربات من تلاوة القرآن والاستغفار والذكر والدعاء والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعانة بالقول والفعل والهال على ذلك وليكون المرء صاحب السنة الحسنة وإماما في الخير يقتدي بصبر حرصه وليكون له أجره مثل أجر من اقتدى به وانتفع به سادسا الحرص على التفطير الصوم وسهورهم ومواستهم وإعانتهم على كل خير فاتقوا الله عباد الله وحذروا مواجبة الشقاء والهرمان وكل ما يوصل إلى النار وكل ما يوصل إلى النار وتعرض الأسباب الرحمة الله في هذا الرحمة والتي لا يحصرها البيان فإن الله تبارك وتعالى يعطى في كل كثيرة من الأجر القليل من العمل ويتجاوز فيه سبحانه وتعالى عن عظيم التقصير والكثير الزلزال لمن صدق في التوبة بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله babu ko shakka ubangiji magwayi da ɗaukaka yana umurtar mu da mu ji tsoronsa kuma mai masa biyayya yake da mahimmanci ya kuta al'an musulmi mu ji tsoron Allah kuma mai masa biyayya sannan mu girmama ni'imomin da Allah ta'ala yi mana sannan mu gode masa sannan mu yi kokari cikin yin kokari matukar kokari cikin yin biyayya zuwa gare shi mu sani cewa babu ɗaya daga cikin bayi wanda zai iya koyuwa zuwa ga ubangiji saboda haka dukkan mu tuba mu koma zuwa ga Allah tabbas hakika za mu samu rabo wanda yake mai girma hakika wanda zai ji tsoron Allah kuma ya biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ya ji tsoron Allah fai da koye hakika irin waɗannan su ne masu cin nasara ya ku bayan Allah bai koyi a gare mu ba cewa muna cikin wannan wata mai tarin albarka shine watan Ramadan wata ne wanda yake mai girma wata ne wanda yake mai albarka ubangiji magowayi da ɗaukaka gashi ya kawo mu a cikinsa muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aiki a cikinsa domin neman kusanci zuwa gare shi cikin abin da Allah ya yarda da shi kuma ya yi umarni da shi ko muna roƙon Allah ya tayar da mu tare da masu tsoron Allah waɗanda suka yi aiki suka jajirce a cikin irin wannan lokaci su ne jagororin masu tsoron Allah sabansa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam lalle Allah mai iko ne akan haka ya ku bayan Allah an rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan azumi ya zo yake cewa ya ku bayan Allah Ramadan ya zo maku wata mai albarka rahamar ubangiji tana lullube ku a cikinsa sannan ubangiji yana saukar da tausayinsa sannan ubangiji yana kankare kurakure a cikin wannan wata sannan bayan haka ubangiji yana ansa addu'o'in da kuka yi a cikin wannan wata Allah yana kallon ku a tsakanin mala'iku yana yin alfakari da ibadar da kuke yi a tsakanin mala'iku ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana nuna ma ainihin kansa da kuma mala'ikunsa irin ayyuka da bayi suke aikatawa a irin wannan lokaci wanda yake mai tarin albarka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matsiyaci dan wuta shine wanda aka haramta masa dukkan wani aikin alkhairi a cikin wannan wata shi yasa yake da muhimmanci kowa ya kokari ya yawaita alkhairi a cikin wannan wata Salman al-Farisi ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya kasance idan wannan wata ya zo yayi mana huduba a cikin karshen kwanaki na ainihin wata na Sha'ban manzo Allah yake cewa ya ku mutane hakika ubangiji ya lullube ku a cikin wannan wannan rana da kuke ciki a cikin wannan wata mai girma wata mai albarka wata ne wanda yake a cikin sa akwai dare guda ɗaya kawai ya bi dare dubu hakika wanda biyu ya azumi a cikin wannan wata wato wanda ya azumci wannan wata kuma aka yi dace ya yi ƙiyamun laili ko ya yi tsayar dare a cikinsa to hakika yana da lada daidai gwargwadon irin ladab da mutumin da aka barsa yin ibada a cikin wata dubu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya wannan azumi a cikin yinin wannan wata ya zama wajibi farilla kuma ya sanya tsayuwar dare a cikinsa ta zama ta tsawo'i babu wani bawa wanda zai ya kusanci Allah da wani aiki na alkhairi daga cikin ayyukan alkhairi kamar wanda ya yi aikin farilla ne a cikin wani wata wanda yake ba na ramadan ba hakika wanda kuma ya aiki na farilla a cikin wannan watan shi kam yana daidai da wanda ya aikin farilla a cikin wani watanni ko kwanaki saba'in sai ya yi aiki na farilla kana samu ladar mutumin da ya aikin farilla guda ɗaya a cikin wannan wata na ramadan balla Allah ce wata ne wanda yake ɗauke da albarka kuma shi wannan wata wata ne na haƙuri haƙuri kuwa mun riga mun sani manzo Allah ce baya da lada sai aljanna wata ne wanda ake wasa ma mutane alkhairai a cikinsa sannan wata ne wanda ake ƙara dukiyar mutane da arzikinsu yake ƙaruwa manzo Allah ce wanda duk ya shayar da mai azumi wannan shayar wanda ya masa za ta kasance gafara ne ga dukkan zunuban da ya aikata sannan zai kasance yantawa ne yayi wato ya yanta wuyansa gabarin shiga wuta ba za Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci yadda mai azumi to yana da lada kwatankwacin irin ta mai azumi ta yadda kuma shi mai azumin ba tare da an rage masa komai ba sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ai ba dukkaninmu ne ke da wadatar da zai iya ci yadda mai azumi ba kala sai ba za Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah zai baka lada idan ka ci yadda mai azumi ko da da ba shi ainihin makwarwar ruwa ne ko makwarwar nono ko kowa a ce ka ba shi dabino guda ɗaya kai ko ruwa ka ɗauka makwarwa guda ka ba shi ya sha Allah zai baka wannan ladar to ina ga mutumin da kuma da ya shayar da yawa ina ga mutumin da ya bayar da yawa ina ga mutumin da bayan ya shayar kuma ya bada abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda ya shayar da mai azumi ubangiji zai shayar da shi ruwan alkausara wanda babu sauran wani kishi da zai ji bayan ya sha wannan ruwa har sai ya shiga aljanna ya ku bayan Allah maza Allah yake cewa wannan wata ne wanda farkon sa rahamar ubangiji ne a cikin sa sannan tsakiyarsa kuma gafara ne Allah yana gafarta mu bayi a tsakiyarsa sannan a ƙarshen sa kuma yantawa ne gaban shiga wuta Allah ka yantar da mu sai manzo Allah ya ce ku yawaita ayyuka waɗanda suke halaye guda hudu halaye guda biyu ubangiji mabuwayi da ɗaukaka shine ubangijin ku wanda wato halaye guda biyu ubangijin ku su ne ya yarda da shi ubangiji ya yarda da waɗannan halaye guda biyu kuma ya yi umarni da su sai manzo Allah ya ce halaye guda biyu kuma ba za ku iya wadatuwa ga barinsu ba sai manzo Allah ya ce amma halaye guda biyu wanda ubangijin ku ya yarje maku a cikin wannan wata da kuma watan da ba shi ba ubangiji ya yarda ku yi kuma ku faɗa shine kalmar shahada bayyana shahadatu Allah ilaha illallah kowa yake yau maimaita ta da kuma yin aiki da ita sannan manzo Allah yake hali na biyu shine yawan istighfari da komawa zuwa ga Allah amma halaye guda biyu wanda ba za ka musulmi ba zai iya wadatuwa ga barinsu ba a kowane lokaci yana da bukatar su shine roƙon Allah aljanna da kuma neman Allah ya tsare mu daga wuta wannan halaye guda biyu babu wanda ke ba wanda yake musulmi wanda ke wadatuwa ga barinsu kowa yana bukata Allah ya sanya shi aljanna kuma yana bukata Allah ya nisantar da shi daga wuta to wannan wata lokaci ne da bayi za su koma zuwa ga Allah suke tuba suna komawa zuwa ga Allah kuma sannan suna neman Allah ya kare su daga azabarsa ya ku taron musulmi hakika ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa man sama ramadana imanin duk wanda ya azumci watan ramadan da imani wa ihtisaban kuma yana neman lada a wajen Allah an gafarta masa zunubansa da ya gabatar a cikin wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan wanda ya azumci wata dukkan wanda ya azumci wata Ramadan sannan ya kiyamul layli bima la tarawih a ciki yana mai neman lada zuwa ga ubangiji sannan kuma yana da imani to an gafarta masa zunubansa gabaki daya a cikin wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya tashi a cikin masallaci ya sallah tare da imam sannan kuma bai daina yin sallar ba har sai da liman ya gama sallar da ake yi ta tarawihi to wannan za a rubuta masa lada kamar ya gama daren gabaki ɗaya na yin sallah haka ya inganta maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumi dai garkuwa ne idan ɗayanku ya kasance ranar da yake yin azumi to kada ya alfasha sannan kada ya wauta sannan idan wani ya zage shi to ya gaya masa cewa ni fa ina azumi ni ina azumi ya ku bayan Allah haka aka ta matsa mana haka dalilai suka ta ainihin gangarowa daga manza Allah sallallahu alaihi sallam da yake ta lallashin mutane da kuma ba su shawarwari akan su karfafa azumin su don kada a samu cikas a cikin azumin ko kuma a samu wata baraka da za ta sa azumin ya lalace ga baki daya manzo Allah yake cewa a cikin irin wannan tsoratarwa lallai hakika wanda duk bai ban magana ƙarya da shaidar ƙarya ba da yin aikin ƙarya da kuma ainihin aikin wauta to ubangiji baya da bukata cikin rashin cinsa da kuma rashin shansa jabir ya rawaito magana an rawaito magana daga jabir dan abdullah Allah kare yadda a gare shi sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar da kake azumi to ya kasance ainihin jinka da ganinka da harshenka dukkaninsu suna azumi ganinka ya zanto ya takaita zuwa ga abin da yake na halal ganinka ya zanto jinka ya takaita zuwa ga abin da yake na halal sannan harshenka kuma ya kasance ka sa masa takunkumi ga barin ainihin yin ƙarya da zunubi sannan ka bar ainihin cutar da makwabcinka makwabci na kasuwa ne ko na gida ne mahujabir yake cewa hakika lokacin da kake azumi ka kasance kana da natsuwa tare da takatsantsan da kawaici sannan kan tsaye daga cikinku ya sanya ranar da yake azumi kamar ranar da baya azumi ta ɓangaren abin da zai ci ko abin da zai gani ko abin da zai faɗa a gane bambanci tsakanin ranar da kake azumi da kuma ranar da baka azumi ya ku taron musulmi haka dalilai da maganganu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin sahabbai suke ta towowa cikin ainihin kula da ake bukata mai azumi ya kiyaye waɗansu al'amura kamar haka abu na farko wajibi ne mai azumi wato ya yi azumi a cikin wannan yini na ramadan yana mai neman taimako da ainihin yin sahur a lokacin daidai da lokacin da alfijir ya kusa ketowa domin a cikin sahur manzo Allah ya ce akwai albarka a ciki musamman kuma 'yan uwa musulmi ba a kiran abinci abincin sahur sai idan an ci shi a lokacin da ake cewa shine lokacin sahur sannan tare da ainihin mutum kuma ya kwaɗayi wato ya yi gaggawa cikin ainihin yin buɗe baki lokacin da aka tabbatar da faɗuwar rana ya ku bayan Allah hakika manzo Allah yake mutane ba za su kushe ba cikin alkhairi matukar suna gaggauta buɗe baki kuma suna jinkirta sahur abu na biyu yana daga cikin abin da ake so mai azumi ya kiyaye shine ya nisanci dukkan wani abu wanda ainihin zai lalata masa azumin ko kuma ya sa azumin ya ji rauni daga ainihin alfasha ne ta magana ko alfasha ne ta aiki ko kuwa al'amura ne waɗanda za su bayi zuwa ga karewa azumi duk ya kamata mai azumi ya nisanta domin ko da azumin bai kare ba ire-iren waɗannan abaiban suna kawo azumin ya samu tangarɗa ladarsa ta zanto ba ta cika ba abu na uku yana daga cikin abin da yake mai azumi ya kamata ya kiyaye shine mai shine ainihin tsayuwa da daddare ya yi sallah daidai gwargwadon abin da ya samu iko musamman ma abin da ya shafi sallar tarawihi ko musamman tare da liman kuma musamman mutum ya haƙuri ya tsaya har lokacin da liman zai gama su kuma limamai a irin wannan lokaci da muke ciki a wannan zamanin namu mai hatsari waɗanda ma har suka samu ikon yin tarawihin to ya kamata ya zanto suna da sassauci amma idan mun ce sassauci ba muna nufin ba kuma a rika yi irin ta guje din nan ka mafi kyau a'a mutum ya kasance tsakanin wato gaggawa da kuma dadewa tsaka tsakiya sannan bayan haka yana da kyau mai azumi ya nemi taimako idan yana son ya raya dare da kiyamun laili to ya nemi taimako da yin bacci dan kadan a cikin yini musamman baccin da ake kira na kailula tsakanin sallah azhar da la'asar yana taimakawa kwarai da gaske abu na hudu wajibi ne mai azumi ya kiyaye ya kiyaye kwarai da gaske a cikin ainihin biyayya zuwa ga Allah lalle hakika yana daga cikin abin da ke cika yake nuna cika da kamala azumi shine mai azumi yake yawanta yin biyayya zuwa ga Allah cikin ayyuka waɗanda suke na alkhairi karka yadda duk wani abin da yake na alkhairi an ce wannan abin alkhairi ne to kai kokari ka aikata shi a cikin azumi sannan yana daga cikin abaibai waɗanda suke masu mahimmanci masu alkhairi wato shine yawan karatun ƙura'ani yawan karatun ƙura'ani da istighfari da komawa zuwa ga Allah abu na biyar wato yana daga cikin abin da mai azumi ya kamata ya kiyaye ya sa hankalinsa a kai shine ya raya lokacinsa da yake da shi na wannan azumi wato ya raya shi cikin yin biyayya zuwa ga Allah da kuma abaibai waɗanda suke masu girma waɗanda ke kai mutum zuwa ga Allah daga cikin irin waɗannan abaibai waɗanda ke kusantar da mai yin su zuwa ga Allah shine karatun alkur'ani tilawarsa ko karanta shi istighfari yin zikiri da addu'a sannan kuma da ainihin da'awa kiran mutane zuwa ga alkhairi sannan da umarni da kyakkyawa da hani daga aikata mummuna sannan kuma da taimakon mutane cikin yin magana ko aiki ko gyara halayensu wanda yake na kwarai lalle hakika irin waɗannan abaibai suna sa bawa ya samu kusanci zuwa ga Allah bawa ya kamata ya yanka kansa domin bai sani ba cewa watakila wannan shine ramadan ɗinsa na ƙarshe abu na shida na ƙarshe hakika yana da kyau mai azumi ya kwaɗayi a cikin ainihin taimaka ma waɗanda ba su da shi musamman a irin wannan lokaci da wahala ta wahala tsanani ya tsanani ina masu dukiya ina kuma 'yan kasuwa ina manya-manyan ma'aikatan gwamnati ina manya-manyan manoma to wannan lokaci ne wanda za su taimaki mutane sai dai kash abin takaici a yau mun waye gari da irin wannan zamani da irin wannan lokaci da ke cike da albarka da irin wannan wata wanda ake nunka alkhairai ga zuwa ga mutane sai aka waye gari kuma da shi ne mutane suke nema cewa wai za su yi arziki a cikin wannan wata ta hanyar gallaza ma mutane da tsananta wa mutane ya ku bayan Allah idan ka tsananta ma wani to me ya sanar da kai cewa gobe ba za ka koma a matsayinsa ba shi kuma ya dawo a matsayinka maza Allah yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda ke kasa wanda ke sama sai ya ji tausayin ku shine Allah ku tuna ya ku bayan Allah dukkan abin da bawa zai tara ko ke ganin ya tara na dukiya da wadata ƙarshensa zai ba zai mutu ya koma zuwa ga Allah kuma Allah zai tambaye shi taro da kwabo da kwandala duka da yau ku duba wannan lokaci da ake cewa mutane su haƙuri su zauna a gida amma da yawa kuma gashi nan idan ka kasa mutane kashi goma kashi ɗaya ne ke da abin da zai ci kashi tara ba su da abin da za su ci yanzu a cikin wannan watan akwai waɗanda azumin ma ba za su iya yi ba saboda yunwa me zai hana mu taimaka masu ya ku bayan Allah me zai hana mu taimaka ma irin waɗannan kowa ba wanda aka ɗauke ma cewa kada ya taimaka kowa zai taimaka da abin da ya sawwaka liyanfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha kowa zai ciyar daidai gwargwadon sa me yalwa ya ciyar da daidai kalfin sa wanda aka kuntata ma arzikin sa shi ma zai yi daidai gwargwadon sa Allah baya tsora mara sai abin da take iyawa hakika amana ce ya ku bayan Allah Allah ya danka amana kanmu zuwa ga kanmu amana ce a ga dukkan wanda Allah ke da dama a yau ya ga yayi kokari ya taimaka da kadan ne ko mai yawa hakika bayi suna buƙatar taimako ya ku bayan Allah yan kasuwa mu ji tsoron Allah a cikin kasuwancin mu mu sani cewa maza Allah yana cewa shaqi mara albarka dan wuta shine wanda aka haramta masa yin aikin alkhairi a cikin wannan wata abun mamaki sai ka ji mutane sun tsawwala kaya mutum ya ci riba sama da dubu goma amma a haka ma so yake ya ƙara idan kai magana ya ce to ai ba wurin da zai sayo idan babu wurin da kaso kaso da arha ka sayar da tsada yanzu kuma ka aje kudin ba inda za ka je ka so to kaga sai Allah ya kira albarka albarka ake nema ya kai dan uwa musulmi kaɗan da ka samu ya wadace ka nawa masu arziki idan ka duba ba su kai ka lafiya ba nawa masu wadata da bin da ji da kai da kafafa amma idan ka kalle su ba su da lafiya ga wadatar amma ba lafiya ga wadatar amma an ɗebe kwanciyar hankali a tattare da su to me yasa ba za ka ji tsoron Allah ba dan kaɗan da kake da shi ka ce alhamdulillah Allah ya sa albarka saboda haka lokaci ne ya ko bayan Allah da za mu yawaita wannan abu na ƙarshe shi ne ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu sani cewa yana daga cikin abaibai waɗanda suke ainihin wajibabbu wato mutum ya kiyaye azuminsa don baya da tabbas akan cewa zai sake azumta wani azumi kuma ya kiyaye dukkan abin da zai kai shi zuwa ga ɓata azuminsa sannan ya sa himma ƙwarai da dukkan abin da zai gyara azuminsa mu sani cewa hakika sabubban rahmar ubangiji a cikin wannan wata sabubba ne waɗanda suke masu yawa waɗanda suke sadar da mutum zuwa ga rahmar ubangiji hakika Allah ta'ala yana cewa dukkan wanda ya bada kalan wato ubangiji zai bashi da yawa sannan ubangiji yana bada lada mai yawa a yau ga dukkan wanda ya takaita da yin wani aiki dan kalan ko kuma ya dan yi sassauci da yi ba ma gaba ɗaya din amma sai a bashi lada mai yawa hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka muke roƙo ya sa albarka a cikin wannan wata namu kuma muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa da alfarmar wannan wata mai daraja ya kara al'ummar musulmi daga halin da muka fada a ciki muna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله
رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله